إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى والإخلاص في جميع الأقوال والأعمال قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال ابن كثير رحمه الله تعالى لم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل لكن عباد الله ما هو هذا الإخلاص الذي هو آكل شروط قبول الأعمال وما فوائده للعبد المسلم في العاجل والآجل معا الإخلاص أيها الأحبة في الله هو أن تكون نيتك لله لا تريد غير الله لا سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد ولا تزلفا ولا تترقب من الناس مدحا ولا تخشى منهم قدحا فإن أبى العبد إلا ذلك رد الله عليه عمله كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم أيها الأحبة في الله إن لإخلاص العمل لله تعالى فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة فمن ذلك أولا أنه يكثر العمل القليل ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مر رجل مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة رواه مسلم قال ابن المبارك رحمه الله تعالى رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل ورب عمل كبير يصغره النية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان أيها الأحبة في الله ثانيا أنه يقلب المباحات إلى العبادات وينال بها عالي الدرجات لذلك يقول أحد السلف الصالح إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي ونومي ودخولي الخلاء ثالثا أيها الأحبة في الله التخلص من كيد الشيطان وتسلطه قال الله تعالى إخبارا عما قاله إبليس لما طلب أن ينذره رب العالمين إلا عبادك منهم المخلصين فاستثنى إبليس أهل الإخلاص رابعا أيها الأحبة في الله أنه من أسباب إجابة الدعاء والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين حبستهم صخرة ففرج الله همهم وقد كان يقول كل واحد منهم اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه متفق عليه خامسا أيها الأحبة في الله أن الإخلاص أفضل من العمل فعن عنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبس حبسهم العذر رواه البخاري لذلك قال العلماء النية أبلغ من العمل سادسا أنه سبب أنه سبب لزوال الهموم والكروب فعن عنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع, شم وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له رواه الترمذي أيها الأحبة في الله إن الرياء يفسد الطاعة ويحبط الثواب كما جاء في الحديث أن أول من تسعر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين لم يكن الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله وإنما فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وفلان شجاع وفلان متصدق رواه مسلم والرياء عباد الله من أقبح صفات أهل النفاق قال تعالى عنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته وحذرهم منه فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل يصلي فيزين فيزين صلاته فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه رواه أحمد فاخشوا أيها الأحبة في الله على أعمالكم من الخسران فالرياء يحبط العمل وإرادة الدنيا وثناء الخلق متوعد فاعله بدخول النار قال الله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد ‘yan uwa masu girma ina mai kaina wasici da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki da kuma tsarkake dukkan ayyukanmu da muke gabatarwa na ibada da maganganunmu da muke aikatarwa na ibada Allah madaukakin sarki yake cewa wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarce su ba da su aikata komi illa liya'budullaha face an umarce su ne kadai su bauta ma Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsantsantar da bauta zuwa ga Allah ma'ana suna yin bautan nan dan Allah shi kadai wannan shi kadai ne abin da aka umarce su haka Allah maɗaukakin sarki yake hodi inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle mu ne muka sanya abin da ke cikin ƙasa zinatan laha domin ta ƙawata wannan ƙasar linabluwahum ba dan komi ba sai dan mimi dan mu jarrabu mutane mu ga cewa ayyuhum ahsanu amala wai wane ne daga cikin mutane zai kyautata aikin shi zai yi aikin shi don Allah kenan ba zai yi don wasu su gani ba shi yasa imamu ibn kathir Allah madaukakin sarki ya mushi rahama yake cewa Allah madaukakin sarki bai ce aktharu amala ba bai ce linabluwahum ayyuhum aktharu amala ba bai ce dan mu jarrabe su mu ga wayahi yawan aiki mai yawa wayahi yin ayyuka masu tarin yawa a'a yace Allah ta yi bal ahsanu amala wanda ya kyautata aikin shi ma'ana wanda ya yi ibada dan Allah ba dan wasu mutane su gani ba yace kuma wala yakunu al'amalu hasanan yace aiki na ibada da mutum zai yi ba zai taba zamantawa aiki ne kyakkyawa ba aiki mai kyau da aka yi shi dan Allah yace hatta yakunu khalisan lillah abu na farko yace har sai ya kasance an yi wannan aikin ne dan Allah ba a yi shi dan wasu su gani ba a ka yi wannan aikin dan Allah yace kuma ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka yi wannan aikin ya dace da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita yake cewa da za a ce ai mutum zai yi aiki sai ya bar ɗaya daga cikin wannan sharuɗa guda biyu ya ce to wannan aikin nashi habita ya lalace wa batsala kuma wannan aikin da ya ruguje aiki ne wanda ya ruguje kuma ya lalace Allah ba zai karɓe shi ba domin wannan sharuɗan guda biyu su ne sharuɗan karɓa aiki sharaɗi na harko shi ne ka yi don Allah sharaɗi na biyu kuma shi ne ka yi a kan shari'ar da manzon Allah ya zo da ita domin Allah madaukakin sarki ya aiko da manzan Allah sallallahu ya koya mana addini ashe ta wajen manzan Allah sallallahu kadai ake daukan abin da yake na addini duk wani abu wanda ya zo ba daga manzan Allah sallallahu alaihi to ba zai kasance addini ba me yasa saboda dama ai manuwar da Allah ya sa ya aiko da manzan Allah sallallahu alaihi dan yayi ya koya mana ibada ya koya mana yanda ake addini to yau sai ga wani ya zo mana da wani abu ya ce mu yi kaza amma kuma da aka bibiyi tarihi aka bibiyi hadisan manzan Allah sallallahu sai aka ga babu wannan abin a cikin aikin manzan Allah sallallahu kuma babu wannan abin a cikin maganganun da manzan Allah sallallahu ya waɗi kaga wannan bai shiga cikin mi ba ibada wani ne ya kawo da shi ba za mu sa shi cikin ibada ba to ma ibn kathir yake cewa wannan sharuɗan guda biyu su ne kawai in ka cika su aikinka zai zama to Allah ya karbe shi kuma za ka samu lada a kai to ya ku yan uwa musulmai sai dai muna magana akan kai aiki dan Allah to menene ake cewa wannan ikhlasi din ya ne ne ikhlasi yake kasancewa wanda wannan ikhlasin ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ko sharadi guda biyu ne da ake karba aiki menene wannan abin sannan kuma wace irin fa'ida ake samu idan an yi aiki da ikhlasi a ciki to shi ikhlasi yan uwa musulmi mu sani cewa shine ya kasance niyyar mutum dan Allah ne mutum ya zo zai yi aikin ibada karatun alkur'ani hudubar shuma'a ba da sallah ko ya karatu yi ma iyaye biyayya duk wani abu da ibada ne mutum ya zo ya yi sai ya yi niyyar wannan dan Allah ya yi ba wai dan wani ya ce wane ya iya ba ba dan wani ya ce wane yana zuwa makaranta ba ba dan wani ya ce kai wane babban malami ne ko wane ya yi karatu in iya huduba ko in iya kaza kaza da sauransu a'a ya yi ne a cikin zuciyar shi don Allah ba wai don mutane su ce mishi wani abu ba wannan shi ne ake ce mai ikhlasu ya yi don Allah sannan kuma ya zamanto baya jira mutane su ce kai wallahi wannan mutumin hakaza da sauransu sannan kuma baya jira wai don wani ya gan shi yana yi kuma ba wai don wani ya zo ya ringa yabon shi ba a je wajen su wani a ce kun shi wani in iya karatun alkur'ani kaza kaza kun shi wani in iya kaza kaza kaza a'a shi yayi ne kawai don Allah baya jira mutane su yabe shi sannan kuma baya tsoron mutane su zarge shi mutane su ci mutuncin shi akan wannan abin domin shi iyaye ne don Allah ba don mutanen ba to matukar aikinka ya cika wannan sharadin to shine ake ce ma ikhlasu kayi ne don Allah ba ka jira wasu su yabe ka a cikin aikin da kake ba ka tsoron kuma wai su ce kai mutumin banza ne ko kaza a'a saboda kai dama don Allah kai ba don su ba wannan shine ikhlasi kenan sannan kuma malam yake cewa idan ikhlasin mutum ya zamanto yana yi ne don mutane su gani a'a in ya zo sallah yana sallah ne don mutane su ce kai wani ya iya karatun alkur'ani in iya karatu iya zayyana karatu ko iya kaza to a cikin zuciyar shi yana yi dan mutane su ce masha Allah wannan ya iya to wannan ya bar ikhlasi kenan aikin shi tun daga nan ya faɗi kenan in ya kasance yana son wannan kuma yana so mutane su ringa yaban shi to wannan abin ya huta daga cikin ikhlasi kenan tun na aikin shi ya ruguje kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin da imam muslim ya fitar da shi hadisi ne wanda ake ce mushi hadithul kudusi wanda Allah madaukin sarki yake cewa ana aghna shuraka'i an shirk yace ni nafi wadatuwa ga kowa da ake hadawa da wani Allah yace yafi wadata game da shirka saboda Allah shi ya halicci mutum ya bashi ido ya sanya mishi ido ya sanya mishi shi ya sanya mishi gani ya sanya mishi kaza ya mishi ni'ima amma sai ka ga wannan mutumin yana hada Allah da wani wajen bauta maimakon ya bauta ma Allah tunda shi ya halicce shi ya mushi kaza ya mushi kaza a'a sai ya ringa hada shi da wani zaka ga wajen neman kuɗi a yi shirka wajen neman karatu a yi shirka wajen neman aure a yi shirka wajen kaza a yi shirka shi yasa sai Allah ya ce ya fi kowa wadatuwa game da abin da ake hada shi da shi wajen shirka sai Allah ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki anan ana magana aikin ibada kenan ba kowane aiki ba aikin ibada duk wanda ya aikin ibada ashraka fihi ma'i ghairi Allah ya ce ya hada ni da wani cikin wannan aikin ba wai dan ni kadai yayi ba kuma a'a yayi dan ni kin amma kuma sai ya hada da wata riya a ciki dan mutane su ce yayi Allah madaukakin sarki yace taraktuhu wa shirkahu zan bar mishi wannan aikin nashi da wanda ya hada ni da shi yace ya bashi lada zai bashi lada ba zai bashi lada ba to kaga shi yasa ya zamanto in za mu yi aikin ibada ya zamanto muna yi don Allah maɗaukakin sarki domin matukar ba mu yi don Allah ba to fa muna yin aikin banza ne muna tunanin mun yi sallah muna tunanin mun yi aikin kirki muna tunanin mun yi kaza mun yi karatun alkur'ani sai ran tashi alkiyama an zo sai mu ga ashe ba haka bane ba domin ba mu yi don Allah ba Allah bai ma karba ba kaga to dan gudun wannan ka tsaya ka gyara aikinka mutane su ce ka iya baka iya ba su zage ka su ci mutuncinka su yabe ka babu ruwanka kai abin da za ka yi kawai ka yi don Allah ne wannan shine ake ce mai ikhlasi to ya ku uwa mu sani cewa lalle yin aiki da ikhlasi akwai fa'idodi masu yawa da ake samu tun a nan duniya da kuma ranar tashin alƙiyama abu na harko da za mu samu daga cikin fa'idar yin aiki don Allah shine fa'idar yin aiki don Allah in kai da ikhlasi zai sanya aikin da kai ɗan ƙarami Allah maɗauki wannan ikhlasin zai sa a girmama wannan aikin ya zama to babban aiki iya daga cikin misalin wannan manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wani bawan Allah ya huce ta wata itaciya a titi tsakiyar titi sai ya ga wannan itace ana cewa itacen nan tana da kamar itaciya ce mai kaya ko wani abu makamanci haka sai ya ce wallahi sai na cire wannan abin da zai dan kai ya cutar da musulmai wannan niyyar da ya tun kafin ya aikata wannan abin ya yi da niyyar zai yi ne don Allah don kan musulmai su cutu manzo Allah sa sun yace fa udkhilal jannata wannan mutumin sai Allah madaukin sarki ya bashi aljanna dalilin wannan niyyar aikin kirkin da yayi dan wa dan Allah bai yi ba dan mutane su ce eh yayi da sauransu to kaga wannan yana sa aikin mutum ya zamanto gashi karami ne amma Allah ya girmama da shi kadiba kaga kawai dauke wani abu da zai cutar da musulmai ne yayi a titi sai Allah ya bashi aljanna kaga wani zai ce wannan ai dan karamin aiki ne amma kaga dalilin niyya mai kyau sai Allah ya bashi aljanna saboda wannan to shi yasa wallahi mu zamanto ayyukan mu duk karamcin aikin da zamu ya zamanto muna yin shi ne da da niyya shi yasa ibnu mubarak Allah madaukakin sarki ya rahamshe shi yake cewa ruba amalin saghirin yace so da yawa aiki dan karami tu'azzimuhu niyya yace niyyar da mutun yayi za ta girmama wannan aikin gashi nan a idan mutane dan karamin aiki ne bai kai bai taka kara ya karya ba wani yana sadaka da jika ɗari kaza da motoci da kaza kaza amma shi wani dan karamin aiki ne zai amma saboda shi niyyar shi don Allah yayi sai Allah ya girmama wannan aikin nashi ya zaman to babba yace kuma wa ruba amalin kabirin kuma so da yawa aiki babba tusaghiruhu niyya niyya za ta sa wannan aikin ya zaman to ya zaman to dan karami aikin da aka yi shi gashi nan babban aiki ne gina masallaci aka yi babban masallaci ha sai dai kuma ba a gina shi don Allah ba cikin zuciya wanda ya gina ya gina ne don mutane su ce wallahi wani ba masallacin da ya kai masallacin shi a mai girma ba masallacin da ya kai masallacin shi a mai kyau ba masallacin da ya kai masallacin shi a mai ginuwa da kyau da dai sauransu to tun nan an barka wannan aikin sai Allah madaukakin sarki ya maida shi dan karamin aiki domin baka yi dan Allah madaukakin sarki ba shi yasa ibnu qayyim Allah madaukakin sarki ya ji ganshi da rahama yake cewa wallahu la yarda bi kathrati fi'lina yace Allah madaukakin sarki baya yarda da yawan aikin da muke yi a'a ni kullum sai nayi salloli guda biyar bayan wannan sallolin guda biyar sai nayi qiyamul layli raka'a 20 da kaza nake yi kullum da daddare kuma sai nayi sadaka da kaza a kullum sai nayi kaza sai nayi kaza a'a shi Allah baya yarda da wannan kadai abin da yake yarda sai ya ce lakin bi ahsanihi ma'al imani Allah yana yarda ne da aikin da muka yi shi da imani amma ho mai kyau shi yasa ai a can Allah ya ce linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wanda ya aikin shi mai kyau wannan aikin mai kyau shine Allah yake jira ba nayi kaza nayi kaza ba a shi Allah ba shi yake diba ba zuciyarka yake diba shi yasa manzo Allah sai yake cewa inna Allah la yanzuru ila a'mal ila ajsadikum wala ila suwarikum Allah baya dubi zuwa ga kai dan wane ne ko kai wane ne kai shehu ne kai malami ne kai dalibi ne kai kaza a'a walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana diba zukatanku ne kun yi dan Allah da imani kuka yi wannan Allah aikin kuma wa amalikum yana diba aikinku a nan da aka ce wa amalikum ana bayani ne akan shin aikin da kuka ya dace da sunna ko bai dace da sunna ba shine zai diba zuciyarka ya ga cewa dan shi kai ko ba dan shi kai ba in dan shi kai ka cika sharadi guda sharadi na biyu kuma dole sai ya zamanto kamar yadda muka wadi a baya kayi ne akan shari'ar manzan Allah sau manzan Allah ya zo da shi shine ai to in manzan Allah bai ce ku yi ba addini bai ce ku yi ba kenan kaga tun nan kuma gashi kayi dan Allah amma kuma sharadi na biyu manzan Allah bai ce kai ba ko kuma manzo Allah bai umarci sahabbai da su yi ba ko kuma wani sahabi bai yi a gaban manzo Allah manzo Allah bai ce komai ba kaga wannan shikenan ya zamanto ya ruguje sai malam ibnu al-qayyim yake cewa fal arifuna muraduhum ihsanu yace wa'inda suka sani wa'inda suke aiki dan Allah su muradin su abinda suke nufi wajen yin aiki shine su kyautata aikin su ba sa yin aiki wai dan wani ya gani shi yasa a ƙarshe yake cewa wal jahiluna amu anil ihsan su kuma jahilai wanda ba su sani ba zaka mafi yawanci aikin su kawai suna yi ne dan a gani dan mutane su ce suna yi a ai mu muka yi ibada mu muka tara mutane da yawa wajen yin ibadan nan mu muka yi kaza kaza da sauransu shine kare abin da suke to kaga tun nan ka bar hanya abu na harko kenan yin aiki don Allah zai sa aikin mu karami ya zamanto babba abu na biyu shine annahu yuqallibul mubahati ila al-ibadat lalle yin aiki don Allah da ikhlasi yana sanya aiki ne wanda yake ana son shi ne mubaha ne ya koma ibada abu ne wanda ana son shi amma saboda kai don Allah sai wannan aikin ya koma ibada wa yunalu biha aliyar darajat sai kuma ya sa ka samu daraja mai girma mafi ɗaukaka lidhalika ya kulu ahadu salafi salih saboda haka ne wani daga cikin magabata na kwarai yake cewa inni la astahibbu yace lalle ni ina so an ya kuna ni ya kasance a gare ni kullum fi kulli shay'in akan duk abin da zan yi niyyatun ya kasance nayi niyya nayi dan Allah duk abin da zai yace kai hatta fi akli yace har cikin cin abinci in zan ci abinci ina yi ne da niyyar na zan ci abincin nan dan Allah ba dan kowa ba ba wai dan makaran kan jikina ba a'a zan ci abincin nan dan Allah yace kai bancin wannan yace wa nauni zai shiga niyya ya ce shi niyya shi har in zai yi kwana yana yin niyya kwanan nan barcin nan dan Allah yake ya ce kai wa fi dukhuliyal khala ya ce har in zai shiga dush zai shiga ban daki ya ce yana yin niyyar zai shiga ne dan Allah ba dan wani abu ba to kaga wanda yake wa'annan abubuwan dan Allah me zai hana kuma yayi aikin ibada dan wani kaga wannan yake nuna cewa ashe aikin ibada ma in zai yana yin shi dan Allah ne wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa kaga yin da yayi dan Allah ya mai da wannan abun wanda yake mubah ne ya koma ibada domin duk wanda ya ci abinci dan Allah dan yayi wani abu na ibada to cin abincin nan zai zama to mishi ibada zai samu lada akai duk wanda ya ci abinci dan ya je ya saba ma Allah to cin abincin nan zai zamanto mishi azaba zai zamanto mishi zunubi zai samu to shi yasa kaga wannan abun abu ne mubah amma kuma saboda an yi dan Allah ya koma ibada abu na uku da za mu samu fa'idar yin aiki dan Allah shine wannan yin aiki dan Allah zai sa ka kauce ma sharrin shedan da ya yi ma Allah maɗaukakin sarki alƙawli sai ya hallakar da bayin bayin Allah ‘ya'yan Adam gaba ɗaya domin Allah maɗaukin sarki ya ce Allah ane shi Allah ya la'anci shaidan ya fitar da shi daga cikin aljanna sai yake cewa rabbi an zirni ila yomi ba'thun ya Allah ka jinkirta ni har ranar da za a ta da mutane sai Allah maɗaukin sarki ya ce kai shaidan an jinkirta maka ka je sai yake cewa yake rantsewa ya ce sai ya halakar da ba saboda shi bane ba annabi Adam aka la'ance ni aka tsine mini aka fitar da ni daga aljanna to ya Allah na rantse da girman izzarka sai na halakar da su gaba ɗaya ƴaƴan shi sai na zo musu ta ko ina yace amma illa ibadaka minhumul mukhlasin kadai wanda za su gagare ni in halakar da su sune wanda suke yin aiki dan Allah ashe duk lokacin da zaka yi ibada dan Allah to wannan yin aikin da kai don Allah zai sanya ka Allah ya kare ka daga sharrin shaidan shaidan kai halakar da kai kada shaidan ya zo ya sanya ka aikata wasu ayyuka wanda ba su dace ba to kaga wannan yin aiki don Allah yana kawo wa mutum wannan shi yasa shaidan sai ya togace mutanen da suke aiki don Allah shi yasa ƴan uwa wallahi mu kasance ayyukanmu muna yin su ne don Allah abu na hudu ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa lalle shi yin aiki don Allah tare da ikhlasi yana daga cikin sabubban da yake sawa Allah ya amshi addu'o'in bayinsa daga cikin sabubban da yake sa Allah ya amshi addu'a shine kai aiki don Allah abin da yake nuni akan haka shine hadisin wa'annan mutane guda uku da manzala sasa ne ba da labari hadisi ne da imam bukhari da muslim sun fitar da shi manzala sa sai ba da labarin wasu samari guda uku mazaje suna tahiya sai suka shiga cikin wani kogo sai ga wani dutse ya zo ya liƙe kohon kogon nan dutsen da mutum ɗaya mutum goma mutum ishirin mutum talatin ba su iya buɗewa ba su iya ture shi ya liƙe kohoi kuma kohoi ita kaɗai ce wajen shiga wan ita kaɗai ce shiga kuma ita ta nan ne za a fito kuma ya liƙe kohoi su kuma su uku ne ya za su yi kenan manzala sassan sai ba mu labarin cewa sun tsaya sun yi addu'a sun yi tawassuli da aikin da suka yi don Allah suka ce in dai Allah mun yi wannan aikin don kai to Allah ka tsiratar da mu daga wannan kuma sai Allah ya tsiratar da su daga wannan guda uku na harko da ya tashi a takaice sai ya yi addu'a ya ce ya Allah na kasance na bai wa wasu kwantara su yi mini aiki kamar misali wanda yake so a gina mishi wani abu gini sai ya ɗauko mutane to masu ginin nan ya ce da suka yi mini aiki dukansu na biya su banda mutum guda kowa ya tahiye shi wannan mutumin sai ya tahi shi kuma bai tsaya ya amshi kudin shi ba bai tsaya ya amshi biyan shi ba sai bayan lokaci ya dawo yake ce mini ka san lokaci kaza kaza ka sa mutane sun yi aiki kaza kaza kaza yace to ni ne wanda nace baka bani me yake da suna haƙƙina ba yanzu na zo ka bani haƙƙina sai ya ce mishi ka diba ga wani garke can garken awaki da shanu da raƙuma abubuwa da yawa ya ce duka wannan naka ne ka je ka ka kada su ka tai da su duk naka ne sai ya ce da Allah ba izgili nake so kamar ba ka bani haƙƙi na in tai sai ya ce ai wannan garken da kake gani wannan haƙƙin naka shine na ɗauka na sayi wata dabba ko tumkiya ko rago misali tumkiya ko akuya misali ya ce nake cida ta sai take aihuwa take aihuwa ina cidawa har ya girma ya zama wannan garken da kake gani ya ce saboda haka duka haƙƙinka ne ya ce kawai sai ya juya ta ya kaɗa garken nan gaba ɗaya ko ɗan bunsuru bai bar mushi ba bai yi tunanin to ciyawar da ake basu ba ruwan da suke sha da kaza kaza sauransu kawai ya kada duka ya tafi kuma bai ce mushi komai ba saboda shi yayi dan Allah ne to sai ya daga hannu yace ya Allah in dai nayi hakan fa in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik in dai nayi hakan dan kai ya Allah dan ina neman huskarka ina yi dan kai ne da ikhlasi ne aikin kuma ka karba ya Allah fafruj hammana fafuruj anna ma nahnu fi ka fitar da mu daga cikin abin da muke ciki nan take sai dutse ya ja baya suna kallo dutse ya ja baya amma ba iya fitarwa sun dai ga dutse ya matsa na biyu ya tashi ya ce ya Allah na kasance a lokaci na akwai wata mata wata ƴar uwata wadda na fi son tafiye da kowa ya ce ya fi son tafiye da komai da komai ya ce so saboda haka san da yake mata amma daga ƙarshe za mu yi bayani ya ce sai ya neme ta da ya lalata da ita sai ta kiya ƙarshe matsi ya kai ta sai da ta dawo da kanta ta ce ta yarda yana so ya bata tana so ya bata wasu 'yan kudade saboda bukata ya ce da sharaɗi sai ta yarda ya yi lalata da ita ta ce babu matsala har ya kai tsora kaɗan ya yi lalata da ita ya gama shiryawa komai da komi sai wannan baiwa Allah ta ce ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatama illa bi haqqi kada ka sanya zoban da baka saya ba ma'ana kada ka sadu da matar da baka biya kudin sadakin ta ba baka aure ta ba a lokacin yanda yace yanda ka san an tsaga zuciyar shi an sa mishi tsoron Allah kawai sai ya ji tsoron Allah sai ya hwasa ya bata kudin da take nema ya hwasa wannan abun yace to ya Allah wannan abin in nayi dan kai da ikhlasi ne wannan aikin ya Allah ka fitar da mu daga matsin da muke ciki sai Allah maɗaukin sarki ya sa wannan dutsen sai ya ƙara sha da baya suna kallo yana matsawa amma dai ba su iya wuta har yanzu amma dai ya matsa sai na uku sai ya tashi a nan malumai suke cewa ya zamanto abokanka mutanen ƙwarai ne suka ce kaga a nan su biyun nan mutanen kirki ne sun yi aikin kirki don Allah sun yi addu'a kuma sun ga akwai alamun nasara a ciki to da a ce mutumin na uku mutumin banza ne kaga da sai mutuwa kenan ba za su taɓa huta ba amma sai malamai suke cewa kaga shi yake sawa ka zamanto kullum abokananka mutanen kirki ne kada ka zamanto abokanka mutanen banza ne shi yasa suke cewa kai a suke cewa abokin kirki aboki na kwarai kaman mai sai da turare ne ko bai baka turare kyauta ba zaka ji kamshin turare abokin banza suka ce kaman mai sana'ar kira ne ba wai an rena sana'ar kira bane ba a'a ana bada misali ne ba dan an rena sana'ar ba suka ce kaman mai kira ne ko da wuta bata toya ka ba tuwayenka sai sun yi kauri suka ce kaga kenan gwanda ka zamanto kana abokantaka da mutumin kwarai wanda ko da wai bai baka ba kamar mai sai da turare ne ko da bai baka turare ba za ka ji kamshin mi turare to kaga wannan na uku da ya tashi sai yake cewa ya Allah ni kuma na kasance ina da 'ya'ya ina da mata matata sannan kuma ina da iyaye ya ce ya Allah amma in na na nemo abinci sai na fara ba iyaye na sun ci abincin nan sun ƙoshi sun ƙare sannan nike bai wa matata da 'ya'yana wata rana ya ce ya Allah sai na yi dare wajen yin itace da na yi na dawo na saba kama iyaye na madara su sha da na zo sai na tarar da sun yi kwana sun yi barci ya ce ya Allah sai nake ga cewa in tada su daga kwanansu na saba ma iyaye na na dame su sai nake ga cewa kuma in hwara ba ‘ya'yana su sha wannan madara suna jin yunwa suna mini ihu suna kuka duk uwaye da suke da ‘ya'ya sun san yara idan suna jin yunwa wace irin damuwa suke sa ya iyayensu ya ce duk da yaran nan suna damuna yunwa suke ji ya ce ya Allah sai na ga cewa in na hwara ba su su sha na fifita ‘ya'yana akan iyayena ya ce saboda haka ya Allah sai na haƙura yarana suna min ihu na kyale su kuma ban so in tada iyayena in katse musu jin daɗinsu ya ce sai da suka tashi da kansu na ba su wannan madarar suka sha sannan sai na bai wa ‘ya'yana ya ɗaga hannu ya ce ya Allah in dai na yi wannan dan kai ne to ya Allah ka tsiratar da mu daga nan take sai dutse ya sha baya sai ga kofa ta hoto manzala sa sai ya ce fakharju ala ardi yamshun sai suka hito suka tahi anan na biyu da na bada labari shine da yace yana son wannan matar fiye da komai anan nake jan hankali zuwa ga ‘ya'ya mata kadiba ka ji cayi yana son ta fiye da kowa fiye da komai amma daga ƙarshe sai ya bayyana ashe son da yake mata ba so ne na Allah da manzan Allah ba son sha'awa ne shi yasa mata su ringa kiyaye tsakanin wanda yake son su dan Allah da wanda yake musu son sha'awa domin wani lokaci ba su gane wannan kaga shi cewa yana son ta fiye da kowa amma daga ƙarshe aikin shi ya nuna ashe son nan son sha'awa ne yake so ne yake ya kwanta da ita kadai son da yake mata ba wai so ne yake mata dan Allah ba dan ya aure ta shi yasa ƴaƴa mata a runga kiyayewa Allah madaukin sarki ya taimake mu kaga wannan ikhlasi yin aiki dan Allah yana sa Allah ya karba addu'a kaga duka addu'a suka yi suka roki Allah amma Allah ya karba addu'an nan take kuma ba tare da an jima ba a lokacin suka yi addu'a kuma a lokacin Allah ya karba me yasa saboda sun yi aikin dan Allah shi yasa yin aiki dan Allah sababi ne da yake sa Allah madaukakin sarki ya amshi addu'o'in mutane abu na gaba yin ikhlasi shi ikhlasi ya ma fi yin aiki a wani lokaci shi yasa yazo a hadisin Anas dan Malik manzo Allah sallallahu ya dawo daga ghazwatu Tabuk yakin Tabuka da aka shi yakin Tabuka sai da aka kusanto garin Madina sai manzo Allah yake cewa lalle a cikin Madina akwai wasu mutane wanda duk aikin da kuka yi a wajen yakin nan buku je kuka yaki kowa ba buku yi wani tahiya wata tahiya ba face suna tare da ku buku yi tahiya wata tahiya ba face tare kuke tahiya da su sannan buku je kuka hau wani dutse ko kuka yi wani yaki ba face kuna tare da su wannan mutanen sai sahabbai suka ce wahum bil madina ya manzo Allah kuma su bu su zo tare da mu suna cikin garin madina manzo Allah ya ce wahum bil madina amma habasahumul uzru uzuri ya hana su su kasance tare da ku sun yi niyyar su kasance tare da ku amma uzuri na rashin lafiya ko wani abu makamancin haka sai ya hana su ka diba kaga amma tare da haka sun samu ladan jihadi domin mi domin Allah madaukakin sarki abu na gaba ya ku yan uwa musulmi shi yasa malamai suka ce anniyatu ablahu min al'amal ka'ida ce da suke kawowa a cikin usulul fiqh niyya a wani lokaci ta mafi yin aikin domin zaka iya yin aikin ba kai dan Allah ba amma za ka iya yin niyya don Allah za ka yi aikin wani uzuri ya kama ka kuma ka samu ladan kaga wanda ya yi aikin bai yi niyya don Allah ba shi bai samu lada ba amma kai baka yi aikin ba amma saboda niyyar ka da kai don Allah sai wani abu ya hana ka ka samu ladan niyya to shi yasa a wani lokaci niyya tana zamantawa ta mafi yin aiki abu na shida da za mu samu daga ciki ya koyan uwa musulmi shine shi wannan ikhlasi sababi ne da yake sanyawa duk wata damuwa da bakin ciki na mutum ya gushe duk wata damuwa da kake da to ka ringa yin aiki don Allah wallahi ko menene zai gushe insha Allah ta'ala shi yasa yazo a hadisin Anas bin Malik har ila yau dai manzo Allah sa yake cewa duk wanda ya kasance manuwar shi shine ya samu lahira manuwar shi yayi aikin kirki ya samu lada a wajen Allah madaukin sarki to Allah madaukin sarki zai tattara mishi al'amuran shi sannan duniya za ta ringa zo mishi ta inda bai zato bai tsammani kawai sai dai ga duniya tana zo mishi ta ko'ina mazalla ce amma duk wanda ya kasance duniya ce burin shi shi ya za a yi ya samu duniya mazalla sasan ya ce Allah maɗaukakin sarki far Allah zai rarraba mishi ne farraqahu baina Allah maɗaukakin sarki zai ja'ala Allah maɗaukakin sarki zai sanya duniyar ta kasance al'amarin shi Allah zai rarraba al'amarin shi kenan zai watsa al'amarin shi duk inda ya kama sai ya ga ya kasa kama daidai duk yayin nan yana ta shan wahala me yasa saboda shi duniya ya sa gaba Allah zai watsa al'amarin shi baki daya sannan kuma Allah zai sanya talaucin shi tsakankanin idanun shi duk abin da yake da ko miliyar nawa gare shi gani yake talaucewa zai ko nawa gare shi gani zai kawai daga yayi kaza talaucewa zai Allah ya cire albarka a cikin wannan abubuwan me yasa saboda bai yi niyya dan Allah bai yi aiki dan Allah ba sannan kuma Allah ya ce walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu manzo Allah ya ce ba zai zo mishi ba na duniya duniya ba za ta zo mishi ba arzikin shi ba zai zo ba sai abin da dama Allah ya kaddara mishi in jika ɗari zai samu a duniya ita kaɗai abin da Allah ya rubuta mishi ita kaɗai zai same ta Allah zai wawwatsa al'amarin shi hadisi ne da Imam Tirmidhi ya fitar da shi ya koyan uwa mu sani cewa lalle shi yin aiki ba dan Allah ba yi aiki na riya mu sani cewa yana bata ayyukan kirki yin aiki dan wani ya gani yana bata ibada sannan kuma yana sawa ladan mutum ya zamanto ya rubuce shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sa sun yake cewa ranar tashi alkiyama wanda za a fara sawa wuta a ranar tashi alkiyama mutum uku su za a fara shewa a cikin wuta manzo Allah ya ce kare wanda yake karatun alkur'ani da wanda yake almujahid wanda ya je yayi yaki ya tayi wajen yaki manzo Allah sa sun yace wal mutasaddiqu bimalihi da wanda yake sadaka da dukiyar shi amma a ƙarshe manzala ya ce alladina lam takun a'maluhum khalisatan lillah wanda su wannan aikin da suka fi dan Allah ba walakin sun yi ne liyuqala fulanun qari sun yi ne dan a ce kai shi mai karatun qur'ani yayi ne dan a ce wallahi wannan ya iya karatun qur'ani in iya karatun qur'ani muna samun nutsuwa shi kana jin dadi kaza kaza da sauransu wannan manzala ya ce yayi dan mi don a ce shi kare ne a wata ruwaya kuma manzala ya ce wa kad kila kuma hakika tun a duniya an ce shi kare kin ne ladan shi kenan baya da lada a wajen Allah manzala ya ce shi za a fara sa wuta na harko kenan daga cikin uku manzala ya ce sai mutum na biyu shine wanda ya tayi yaki kadiba kaga wanda ya tayi yaki yaki wajen me yake da suna tsakanin musulmai da kafirai domin ɗaukaka tafarkin Allah amma ya tahi ne manzala ya ce liyuqala fulanun shuja'un dan a ce wa namiji ne karhi gare shi in iya kashe kafirai kaza kaza wa kila kuma an riga an haɗi tun a duniya in ya tayi yana kashe mutu shi ya tayi ne dan a ce wannan namiji ne daga cikin mazaje kenan ba dan Allah yayi ba manzo Allah ya ce na biyu kenan na uku manzo Allah ya ce wal mutasaddaqu limali da wanda yake bimali da wanda yake sadaka da dukiyar shi manzo Allah ya ce shi kuma yayi ne dan a ce fulanun mutasaddiqun wana mai yawan sadaka ne wallahi yana sadaka ba dan Allah yake sadaka ba Allah ya ce to wa'annan su za a fara sanyawa cikin wuta ya ku uwa mu zamanto mun kiyaye game da irin wannan shi yasa ita riya tana daga cikin munanan ayyukan da Allah ya siffanta munafukai da yin aikin nan suna yi ne dan mutane su gani Allah madaukin sarki yake cewa yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila suna yin riya in sun zo aikin kirki suna yi ne dan mi dan mutane su gani anan nake jan hankali ga limamai masu sallah akwai wani abu wani nau'i na irin wannan da yana iya shiga cikin riya da ake yi shine zaka ga duk sallar da ake bayyana karatu zaka ga liman yana karatu wani lokaci zai yi karatun Fatiha a nitse suratul Fatiha domin yana bayyanawa ana shi zai karanta wata sura zai yi karatu mai kyau da an yi sallar isha ce an yi san raka'a daya biyu raka'a ta uku sai kaga shafshaf yayi ruku'i abin da yake gaya maka cewa ashe da ya zo raka'a ta ukun alhamdun nan bai karanta ta bayan da ya karanta lokacin da yake bayyana wa mutane suna suna shi ya yi ta ne kawai inda ya gada ma alhamdulillah rabbil alamin amal maliki yawmin sai ya ruku'i da wuri to shi yasa wallahi a kiyaye wannan zaka ga irin wannan an zo sallar azhar saboda ba a bayyanawa sai kaga ana yin ta shaf shaf amma an zo sallar da ake bayyanawa sai kaga ana ja wannan yana iya shiga wallahi cikin riya shi yasa wallahi mu kiyaye mu daina irin wannan domin ayyukanmu zai ɓace ne a banza kada mu zo muna yin aikin ibada kuma ba za mu samu lada ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu Allah ya kare mu shi yasa manzo Allah da kanshi yake cewa iya daga cikin abin da yake tsoratan ma al'ummar shi sama da yanda yake tsoron dujal ga al'ummar shi manzo Allah ya ce ala ukhbirukum shin ba zan ba ku labari ba da mada aikin da na fi jiye muku tsoro suka ce kalu bala ya rasulullah ya manzo Allah ka ba mu labari menene wannan abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine mutun ya je yayi mi ashirkul khafi shirka wadda take boyayya malamai suka ce shine riya kai aiki dan wani ya gani kai ne ka zo masallaci kai raka'a ta farko kai karatun ka alaje manfu kamar yadda suke wadi kana yi da sauransu raka'a ta biyu sai wani ya shigo da kaji wani ya shigo raka'a ta biyu kawai sai ka karanta alhamdu da kyau alhamdulillahi rabbil alamin yadda ka san su dai sa'arami alhali raka ta farko kayi ta yadda ka ga dama kaga wannan ya zama riya manzo Allah ya ce to wannan nike guje muku domin wannan Allah baya karban wannan ayyukan kuma mu sani cewa shine abinda shine manzo Allah kamar yadda ya bada misali a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yace mutum ne zai je yayi sallah yana sallah yayi raka ta farko misali sai kawata sallar shi dan wani yazo shi yasa yan uwa mu kiyaye game da ayyukan mu da muke yi kar su tabe kan mu zamanto muna aikin banza ya zamanto muna yin aiki dan Allah mu sanya a ciki domin Allah ya hana mu yin shirka domin ita kuma riya manzo Allah ya kira ta ashirkul khafi shirka ce wadda take koyayya duk da akwai maganganu a ciki wannan shirka ba ta fitar da mutum daga musulunci amma manzan Allah ya kira ta da shirka kuma abinda Allah ya haɗi akan shirka shine ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ba zai amshi aikin mutum ba shi yasa a wata aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih sai manzon Allah ya ce wanda yake so yake kaunar ya haɗu da Allah a ranar tashin alkiyama falyamal amalan saliha ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada Allah da wani wajen yin ibada kaga kenan kada kai shirka ko ma wace iri ce domin ita wannan shirkar karama tana kai ka kai babban shirkan to kaga ko ai sai a lalace shi yasa ko shirkar karama riya wallahi mu kiyaye ta mun shi dai abinda manzo Allah ya faɗi game da waɗanda za a fara sawa a cikin wuta kaga wannan hadisi yana nuna ashe sai ma ya shiga wuta koda zai bar wutar daga baya domin manzan Allah ya ce ya karanta alkur'ani ne don a ce mashi shi mai karatun alkur'ani ne kaga ai ba shirka bace babbe yi riya ce yayi amma manzan Allah ya ce su za a fara sanyawa wuta kaga shi yasa ko karamar shirka ce mu kiyaye ta ya ku yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya sanya ayyukan musu zamanto muna yin su ne gabaki ɗayan su ayyukan ibada dan Allah Allah ya sa mu yi su Allah ya nesantar da mu game da yin riya yin aiki dan wasu su gani Allah ya taimake mu wajen yin aiki yanda ya kamata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله